تاب عليه ست مرات مرات فدعا الله عز وجل فلم يروه ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيه فقر ميته وسنته العشره مات عاصه وهو في الغزو فقال اللهم لا تجعل المغلوب علي منا ودعا الله عز وجل فأحيا له فرسه فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية وأخذ سرجه فمات الفرس وجاء مرة بالأهواز فدعا الله عز وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة الرطب دوخلة دوخلة نعم فوضعت خلفه مخلة رطب في رطب ثوب حرير فأكلت تمرا وبقى الثوب عند زوجته وبقي الثوب نعم. وبقي الثوب ثوب.
عند زوجته ثوب.
ثمانا ثوب نعم. وبقي الثوب عند زوجته زوجته زمانا وجاء الأسد وهو يصلي في غيبته في الليل فلما سلم قال اطلب الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله سبيل وكان سعيد بن المسيب في أيام الحرة يسمع الآذان من قبل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوقات الصلوات وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره ورجل من النفع كان له حمار فمات في الطريق فقال له أصحابه هلم نتو- نتوزع هلم نتوزع متاعك على رحالنا فقال له أهملني أمهلون أمهلني أليهة ثم توضأ فأحسن الوضوء وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حمارا فحمل عليه متاعه ولما مات قيس القرن وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه قبل ووجدوا له قبرا محفورا في لحد فيه فيه لحد نعم
فيه لحد في صخرة فيه لهب في صخرته فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأقوال يائس يائس إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Usman ibn Affan da ke nan gadon kaya a wannan yammaci na litinin daren talata 26 ga watan al-Muharram hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1437 kuma wanda ya zo daidai da tara ga watan 11 miladiya ta 2015 a wannan majalisi na mako-mako cikin karatun littafin nan mai suna alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan wallafar taqiyuddin abul abbas ahmad ibn abdulhalim ibn abdulsalam ibn taimiyyat alharrani rahimahullahu ta'ala wannan shine darasinmu na 80 da hudu malam yana ci gaba da ambata mana kaɗan daga cikin misalai na karamomin tabi'ai bayan ya ambaci kaɗan daga cikin misalai na karamomin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama a wancan satin mun fara jin magana akan amir ibn abdulkais amir ibn abdulkais wanda sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wa sallama sunan shi amir ibn abdullah al'ambari da mun ce ya riski zamanin jahiliya kuma ya musulunta amma bai samu ganin annabi sallallahu alaihi wa sallama ba domin lokacin da ya zo madina ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama ya koma ga Allah ya riski khalifancin sayyidina abubakar kuma ya kasance mutum ne mai yawan ibada da yawan tsoron Allah yana da matukar kokari wajen bautar Allah subhanahu wataala daga cikin abin da malam yake gaya mana wanda shine muka karanta a gurguje yana cewa wada Allah ta'ala an yuhawwina alaihi at-tahura fi shita ya roki Allah ta'ala ya sauƙaƙa masa ya sau ya sassauta masa sha'anin tsarki a lokacin wato a lokacin tsananin sanyi fakana yu'ta bil ma'i lahu bukhar sai ya kasance ana ana zo masa da wani ruwa wanda yake tiriri wato yakan samu ruwa mai tiriri tafasasshe a lokacin kuma ana tsananin ana tsananin sanyi wanda wannan wata karama ce daga ubangiji Allah ya masa ba wai ya tanadi abin tafasa ruwan ba da dafa ruwan saboda kasancewarsa mai yawan ibada saboda ka kodaushe yana yawan ta'amuli da ruwa wajen alwala kama ruwa da alwala kama ruwa da alwala don haka ba zai yiwu ba a kodayaushe wato sai yayi sai yayi sai ya tafasa ruwa ga tsananin sanyi ana da shi kuma kamar yadda muka gabatar a baya cewa shi wannan bawan Allah bai yi aure ba bai riki bai riki mata ba ballantana ya samu wacce za ta rika taimaka masa wajen wannan yawan wannan dafa ruwan kuma koda ma yana da mata ba lalle ba ne ita ta iya jure abin da shi yake na ibada tsakar dare zai tashi yana ibada zai rika tayar da ita ne domin ta dafa masa ruwa kaga akwai wahalarwa to saboda haka sai ya roki Allah ya ya ya samun masa sauki ta yadda zai rika samun ruwa mai dumi wanda zai alwala da shi in bukatar wanka ta kama yayi da shi to shikenan sai ya kasance ana kawo masa ruwa sai ya kasance yana samun ruwa har ma tiriri yake saboda saboda dumi wada'a rabbahu wannan kissar ibnu mubarak ibnu mubarak ya kawo ta a cikin kitabuz zuhd ibnu mubarak ya rawaito wannan batun wannan sauki da ya samu a cikin littafin sa az-zuhd wada'a rabbahu an yamna qalbahu min ash-shaytan wa huwa fi as-salati falam yaqdir alayh kuma ya roki Allah ta'ala ya tsare zuciyarsa ya tsare zuciyarsa daga waswasin shaydan lokacin da yake sallah kada Allah ta'ala ya bawa shaydan damar wasa da zuciyarsa yayin da yake sallah kuma Allah ta'ala ya karba addu'arsa ya kasance baya iya baya tuna komai har ana tambaye shi cewa bima za tuhaddithu nafsaka wa anta fi salah qala uhaddithuha qiyamaha bayna yaday rabbi wa munsarifi wa munsarifi da me kake zantar da zuciyarka wato me kake sadawa a zuciyarka lokacin da kake sallah sai ce abinda nake sakawa shine tsayuwa ta gaba ga ubangijina da yadda zan bar gaban ubangijina za a ce da ni tafi aljanna ko za a ce da ni tafi wuta wannan shi nake sakawa shi nake zantar da zuciyata lokacin da nake ibada saboda haka kaga shedan bai baya samun damar wato wasa da hankalinsa a cikin sallah to wannan ita kanta karama ce tunda abu ne wanda zuciyarka ta zan tana tafiya wani wani wadi wani guri lokacin da kake sallah wani abu ne wanda kusan da yawa kusan shine galibi da wuya a samu wanda zai ce yana sallah zuciyarsa ba ta ɗarsa masa komai ba sai sallar kawai to shi ya samu wannan wata gayyaba al-hassan al-basri an al-hajjaj fadakalu alaihi sita marat fada allaha falam yarau ودعا على بعض الخوارج كان يؤذيهم فخر ميتا وتغيب الحسن البصري الحسن البصري يا قوي عن الحجاج يا قوي وحجاج حجاج ابن يوسف الثقفي وني wanda aka sani da wato da zalunci da ta'addanci a wancan lokacin fadakhalu alaihi sojojinsa ko ko zabaniyawan hajjaj sun shiga gidansa neman sa sun shiga gidan alhassan albasiri suna nemansa sita marat har sau shida yana gidan fada allaha amma ya roƙi allah ta'ala falam ya rauhu basu iya ganinsa ba alhassan albasiri ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai yana daga cikin manyan tabi'ai ta fuskar ta fuskar daraja da, da falala ba wai ta fuskar shekaru ba ta fuskar shekaru ne da tsabaka yana cikin ƙananan tabi'ai saboda ya rasu hijira tana shekara 110 amma a daraja da falala to yana da yana da girman sha'ani kwarai da gaske al-Hasan ibn Abi al-Hasan al-Basri sunan babansa Yasar sunan babansa Yasar babansa maula ne wato bararren bawa ne an same shi ta hanyar bauta ne haka nan mahaifiyarsa ana cewa da ita khaira an ce maula ce maulatun ce li ummi salama wato barariyar bawa baiwa ce ta ummu salama ummul mu'minina zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to zaka da mahaifinsa da mahaifiyarsa dukkanin su mawali ne dukkanin su ba ba ba ba yantattun yaya bane an same su ne ta hanyar wato bauta sannan daga baya aka yanta su to sauraka al-Hasan al-Basri ya taso a gurin mahaifiyarsa kuma ya taso a gidan a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam tunda wacce wanda ya taso a gidan Ummu Salama matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kamar a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso an ce ba wani lokaci idan ta mahaifiyarsa Ummu Salama din ta sa ta wani aiki ko ta aike ta bata gidan in yana kuka takan bashi nonanta kuma sai Allah ta'ala ya saman masa da nona ka kamar ma ya sha nonan umu salama an haife shi abin a ƙarshen shekarun khilafar umar na jihar suke shekara biyu daga cikin khilafar umar wato halifancin umar umu salama ta kasance tana fitar da shi idan sahabbai sun zo ta fitar da shi sai da umar ya dauke shi masa addu'a sai da umar ya ta'i masa addu'a cewa Allah ta'ala ya ba shi ilimi shi Allahumma faqihu fi din shi Allah ya ba shi ilimi sai kuma ya kasance yana daga cikin manya-manyan waɗanda suke da matukar ilimi kwarai da gaske a malamai da yawa sun yabe shi an yabe shi don wasu daga cikin malamai ma suke cewa da a ce ya riski sahabbai ya samu a cikin shekarunsu wato shi ma ya taso da shekaru irin abin nan irin waɗanda suke tasowa ko su riski abin nan ko da ba su ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma su riki sahabbai yace to da yana ciki da yana cikin na gaba gaba to da zai kasance cikin na gaba da gaba gaba gaba ali ibn zaid shi yake fadar wannan yake cewa ya ji ilimi daga ibn musayyib sa'id ibn musayyib ya ji daga urwa ya ji daga al-qasim ya ji daga wasu manya-manyan tabi'ai irin waɗannan ya ce wa mara aitu mithl al-hassan amma ban ga kamar al-hassan al-basri ba ce lau adraka sahaba walahu mithlu asnanihim ma taqaddamu da ya riski sahabbai yana da irin shekarunsu to ba za su tsere masa ba wato zai zama a cikinsu a yunus ibn ubaid yana cewa ama ana fa inni lam ara ahadan aqraba qawlan min fi'lin min al-hasan ya ce ni dai ban taba ga mutumin da maganarsa da aikinsa babu bambanci ba sai hasan abinda yake fada shi yake aikatawa baya fadar abu tare da cewa shi baya aikata shi arrabi ibn anas shi ma tabi'i ne yake cewa ikhtalaftu ila al-hasan 10 sinin aw ma sha Allah falaysa min yawmin illa asma'u minhu ma lam asma' qabla dhalika shi shekara goma ba na fashi majalisin alhassan albasri da yana da majalisi da yake karantarwa ce shekara ta goma kullum sai na je majalisinsa amma ban taba zuwa na ban dawo da sabon abu ba to duk sanda zan je sai na ji abin da ban jijiya ba saboda haka yana da yana da yana da falala kwarai da gaske auf ibnu abi jamila yake cewa ma ra'aytu rajulan a'lama bi tariqil jannati min al-hasan ki ban taba ga mutumin da ya san hanyar da za a bi a shiga aljanna ba kamar al-hasan al-basri daga cikin irin maganganun al-hasan al-basri yana cewa ya ibn adam wallahi in qara'ta al-qur'ana thumma amanta bihi la yatulanna fi ad-dunya huznuk wala yashtaddanna fi wala yashtaddanna fi ad-dunya khawfuk wala yaksuranna fi dunya buka'uk al-hasan al-basri yake cewa ya kai dan adam na rantse da Allah in har ka karanta al-qur'ani sannan kai imani da shi babu shakka babu shakka ina da tabbacin cewa sai damuwarka ta yawaita a duniya sai tsoronka ya tsananta a duniya sai kukanka ya yawaita a duniya wato inda zaka karanta alkur'ani ka fahimce shi kuma kayi imani da abin da yake faɗa to zaka ji damuwa kwarai da gaske saboda yadda zaka ganin zaka rika ganin umarnin Allah subhanahu wataala ana ketawa dole damuwar ka ta yawaita zaka rika yawo kaga cewa ga dokar Allah ka karanta gashi umarnin Allah ga hanin sa amma ga shi na ana ta ta keta wannan dokar da haka damuwarka za ta tsawaita sannan tsoronka a duniya zai tsananta don za ka yi ta tsoron yaya za ka je ka sadu da ubangijinka saboda irin yadda ka ga horon da ubangijinka yake maka da umarnin da yake baka da kuma irin tsananin azaba da uba da ya yi tanadi ga waɗanda suka saba masa ga shi ne yana ta faɗa alƙur'ani kuma ka yi imani hakan za ta faru babu shakka tsoronka zai tsananta sannan kukanka zai yawaita shi ya sa ibrahim ibn isa ya shukuri yake cewa ma ra'aitu ahadan atwala huznan min alhasan ma ra'aituhu illa hasibtuhu haditha ahadin bi musiba yake cewa ban taba ganin wani mutum ba wanda in ka ganshi kullun kamar yana cikin damuwa irin alhasan albasri yace ban taba ganin shi ba face na fahimci face na yi zaton cewa akwai wata musiba da ta same shi ko an masa mutuwa ko wani abu ya samu na wani dan uwansa yadda zan ga fuskar sa Imran Imran al-Qasir Imran ibn Muslim al-Qasir yake cewa na tambayi al-Hasan al-Basri game da wata mas'ala na tambaye shi dangane da wata mas'ala sai na ce da shi innal fuqaha yaquluna kaza wa kaza sai na ce da shi amma naji fuqaha'u wato malaman fiqhu masana shari'a abinda suke cewa akan wannan mas'ala kaza da kaza da kaza sai al-Hasan al-Basri ya ce wa hal ra'aita faqihan bi'ainika kai da idanka ka taba ganin faqihi masanin Allah ka ganshi sai ce innamal faqihu az-zahiru fid dunya al-basiru bi dinihi al-mudawimu ala ibadati rabbih yace ai wanda ya san Allah ya san shari'ar Allah ba wani bane shine wanda yake gujewa duniya kuma wanda yake da basira yake da ido a sha'anin addininsa kuma wanda yake mai dawwama akan bautar ubangijinsa shi wannan shine faqihi shine wanda ya san Allah ba wai magana ce ta ilimi ba saboda an an san shi da maganganu irin waɗannan har ma ta kasance wasu in sun ji maganarsa sai su zaci ma hadisi ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin masu rauni sukan daga maganarsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam gashi dai shi yake fada amma sai su ce kara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda yadda magana ta yi dadi kuma yadda magana ta yi hikima yadda magana ta zauna daidai haka sai su zaci ce ma cewa ma ko ko ma hadisin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa wasallam wanda ko maganarsa ce shi yasa shi yasa malamai suke cewa kana ya takallama bi mashkatin nubuwa wato daga daga wato kofar annabci daga nan yake magana wato abin da yake samu yana samun shi ne daga hasken annabci maganganu irin na annabawa shi yasa wanda daga cikin mala yake cewa ma ra'aitu ahadan kalamuhu ashbaha bi kalamil anbiya ibn al-hasan al-basri ban taba ga wanda maganarsa tana kama da maganar annabawa irin irin al-hasan al-basri saboda haka yake zan kasance mutum ne wanda wato ko da yaushe majalisin majalisinsa ciki yake da da masu neman neman ilimi fanni fanni nau'i nau'i cikin irin maganganunsa yana cewa al-hasham ibn hassan yana cewa naji hasan al-basri yana rantsuwa ya halifu billah yana rantsuwa yana cewa ma a'azza ahadun ma a'azza ahadun ad-dirham illa azallahu Allah yace babu na rantsi da Allah inji al-Hasan al-Basri yace na rantsi da Allah babu wani wanda zai dauki dukiya zai dau kudi da daraja sai Allah ya kaskantar da shi wato wanda zai rika girmama dukiya akan dukiya zai ce wallahi akan akan ni fa akan kudi ba da mutunci ni fa akan kudi wallahi sai mu bata da kowa ka san akwai masu irin wannan magana ce ni in dai maganar kudi ce gaskiya ni ni ba da mutunci ba ni da haƙuri ba ni da kaza ba ni da kaza wato shi ka iya taɓa komai ka iya dukan ɗansa kamar ɗansa ka zagi baban shi duk zai iya shuriya amma kakka taɓa kuɗinsa to alhassan albasir ya ce to duk wanda kaga irin wannan yana girmama kuɗi sha'anin dirhami ya ce to ƙarshensa sai allah ya wulaƙanta shi yana cewa bi isar rafiƙa dinar wa dirham la yanfa'anika hatta yufariqak ya ce tir da waɗannan abokai dirhami da dinari naira da dala ya ce tir da su ya ce ba za su amfane ka ba sai sanda suka rabu da kai ai ya kamata abokinka sanda kuke tare ne zai amfane ka to su sanda kuke tare ba amfanin ka za su yi ba sai sanda ka ɗauke su ka bayar da su fi sabilillah sun rabu da kai fi sabilillah sannan ne za su zama masu amfani gare ka ce to waɗannan wani irin abokai ne ba su amfani ka ba sai sai kun rabu to ire-iren waɗannan suna nan da yawa wanda alhassan basri maganganu ne irin nashi daga ciki akwai abinda abu sa'id ibn al'arabi ya kawo a cikin littafinsa tabaqatun nusak yake cewa kana ammatu man zakarna minan nusak ya atuna alhasan yace da yawa daga cikin masu bautar Allah da muka ambata a cikin littafinmu suna zuwa majalisin alhassan basri wa yasma'una kalamahu kuma suna sauraron maganganun da yake yi wa yuz'inuna lahu bil fiqh kuma suna wato sallama masa suna sakan masa ragabar sha'anin fiqh fi hadhihi al ma'ani khassatan a gangane da waɗannan al'amura na ibada na bautar Allah musamman yace wa kana amru ibn ubayd wa abdul wahid ibn zayd min al mulazimin lahu amru ibn ubayd wa ɗaya ne daga cikin ru'usul mu'tazila amr ibn ubayd ɗaya ne daga cikin manya-manyan shugabannin mu'tazilawa shi da wasil ibn ata sai dai ya shahara da zuhudu da gudun duniya kamar yadda wani yake cewa kullukum yatlubu saidan kullukum yamshi ruwaidan kullukum yatlubu saidan ghairu amr ibn labidi yace ko ghairu amr ibn ubaidi yace kowanne daga cikin ku yana magana ne akan malaman zamanin su yace kowanne daga cikin ku tafiya yake irin ta takama tafiya yake irin ta takama sannan kowanne daga cikinku yana neman ya samu ya taka babban kulle yace banda amr ibn ubayd to amma duk da haka yana daga cikin ru'usul mu'tazila to yana daga cikin da suke lizimtar halqa ta al-hasan al-basri da shi da wasil ibn ata cewa kana lahu majlisun khasun fi manzilihi yana da majalisinsa na musamman a gida da yake yi gidansa da yake yi la yakadu yatakallamu illa fi ma'ani zuhdi wan nuski wa ulumil batin baya magana sai akan abin da ya shafi ba wato ma'anoni maganganu na gudun duniya da bautar Allah da ilimi wanda yake mai zurfi irin waɗanne yake faɗa fa in sa'alahu insanun ghayraha tabarrama bihi idan wani yayi masa irin wata tambaya da ba wannan ba yakan nuna kosawarsa da ita وقال انما خلونا ما اخواننا نتذاكر yace mu mun hadu ne anan domin mu tuna wa juna Allah yace fa amma halqatuhu fil masjid amma a masallaci kuma fa kana yamurru fiha al hadith wal fiqh wa ilm al qur'an wal lughah wa sa'ir al ulum anan gurin za a yi maganar hadisi za a yi maganar fiqh za a yi maganar ulum al qur'an za a yi maganar lugha za a yi maganar sauran ilimin muka wa kana rubbama yus'alu 'an at-tasawwuf fayujib akan tambaye shi abin da ya shafi sufanci wato abin da ya shafi ibada an-nusuk akwai at-tasawwuf a wancan musamman al-basra daga nan ne ilimin abin da sufanci ya fara aka fara samu masu masu yankewa daga sha'anin mutane su koma bautar Allah dan da wannan al'amarin sufanci ya fara kamar yadda ina jin mun sha bayani daga baya aka shigo da al-falsafa al-ishraqiyya abinda suke cewa al-falsafa al-ishraqiyya har aka kai ga allantar da mutum don saboda bautar Allah a ce zai iya zama Allah wa kana minhum man yashabuhu lil hadith ce akwai daga cikin wanda yake zuwa ya zauna gurin su saboda ya ji hadisi wa minhum man yashabuhu lil qur'ani wal bayan akwai wanda yake zuwa dan ya ji alqur'ani ya ji bayani wa minhum man yashabuhu lil balaga akwai wanda yake zuwa dan kawai ya ji balaga ومنهم من يصحب للإخلاص وعلم الخصوص أكون ديك زوا كوي دن يجي مغانا أكن إخلاصي دا مغانا أكن زوتيا فقه القلوب شين علم الباطن شين كيكرا علم الباطن ألوكة فقه القلوب أبن دي شافي توكلي أبن دي شافي فاتا أبنجي أبن دي شافي الخوف والرجاء وانا وانا أبن دي شافي زكاتا shine suke kira ilmul batin ba ilmul batin irin wanda sufa suke cewa kowace aya tana da batini tana da zahiri sai ce ka amur ibn ubaid wa abi jahil wa abdulwahid ibn zaid wa salih al-murri da sauransu wanda suka shahara da sha'anin ibada to wannan shine al-hasan al-basri a takeice al-hasan al-basri a lokacin sa al-hajjaj ibn yusuf al-thaqafi wanda yana ɗaya daga cikin komandojin yaki na daular banu umayya tahdid a wancan lokacin abdulmalik ibn marwan abdulmalik ibn marwan ya yi amfani da shi wajen murkushe abokan gabansa na siyasa da ake rikici da su irin su mus'ab ibn zubair a iraki da abdullahi ibn zubair a makka to alhassan albasri abin hajjaj ibn yusuf sakafi bayan mulkushe mus'ab ibn zubair a iraki ya kasance shine gwamna albasra irin mutane irin su alhajjaj ibn yusuf sakafi waɗanda suka shahara da zalunci da rashin tsoron allah da mugunta zai yi wahala alhassan albasri ya goyi bayansu don haka cikin wa'azuzzukansa dole a samu wasu kalmomi waɗanda za su ji cewa da su yake san wanda yake kamar yadda bahaushe ce mai kaza aljihu baya jimurin as so da ya ji an ce as zai ce kazar aljihunsa aka san ake wa as ko da ba a san da ita ba ma to sai ce da shi ake to wannan ta sa ya nemi a kamo shi a kamo alhassan albasri kamar yadda ya sa aka kama sa'id ibn jubair ya yanka shi masa ya sa aka yi masa yankan rago duk iliminsa duk abin da ɗinsa to haka ya sa a kamo alhassan albasri alhassan albasri sau shida ana zuwa gidansa nemansa zamaniyansa su je gidansa nemansa amma ya addu'a ci Allah kakka nuna musu ne saboda ka yana gidan amma su shiga su gama bituwa su fito ba su gan shi ba to kaga wannan karama ce sannan wada'a ala ba'd al-khawarij kana yu'zi kana yu'zihim fa kharra mayitan haka nan yayi addu'a ga wani daga cikin khawarijawa don a lokacin su ma khawarijawa suna tashan su kuma khawarijawa irin su qatari ibn fuja'a suna tashan su a lokacin su kai hari nan su kai hari nan ba wanda suke kashewa suke suke illantawa sai musulmi cewa za su tsarkake musulmi daga kafirci saboda musulmi sun kafirta suna hukunci da wata shari'a ba ta Allah ba saboda haka suna ta kai hare-hare to akwai wani mutum wanda ba kharije ne ibn rajab ya kawo kisar a cikin jami'ar ulum al-hikam nashi yake cewa wani mutum yana daga cikin khawarijawa kana yaksha majlisa al-hasan al-basri yana zuwa majalisin al-hasan al-basri yazo sauraron ya zo da sunan sauraron karatu amma yi uzihim in ya zo banda cutar da waɗanda suke gurin ba abin da yake sai dai a yi tsajin baƙaƙen maganu daga bakinsa da kalmomi na ɓaci to shi ne ce falamma za da aza yayin da cutarwarsa take ta ƙaruwa ta tsananta sai alhassan albasiri sai ya ɗaga hannu sai addu'a ce allahumma qad alimta azahu lana fakfina bima shi'it ya ubangiji ka san yadda mutumin da yake ceton mu yake cutar da mu ka isar da mu shi sharrinsa da abin da ka ga dama fakharar rajulu min qamatihi mutumin na tsaye kawai sai a ga yanke jiki ya fadi fama humila ila ahli illa mayyita haka ba a karasa da shi gida ba face ya zama matacce Allah ta'ala ya karba addu'arsa nan take ubangiji ta'ala ya raba su da shi to duk wanda yana daga cikin kalamomi da Allah ta'ala ya yi wa wannan wannan bawan Allah malam ya ce wasilatu ibnu ashiyam silatu ibnu ashiyam al'adawi daga ƙabila adi ibnu rabab ba ƙabila adi banu adi ba al'adawi nisba ce ila adi ibnu rabab shi ne adi ibnu abdimana ibnu ad ibnu tabaka wannan tabi'i ne wanda yake shahararre kuma yana daga cikin waɗanda suka shahara da ibada da bautar Allah da gudun duniya malam yake ce mana mata farasuhu wa huwa fil ghazwi ana tsakiyar yaki ana tsakiyar yaki abin din sa dokin sai sai ya fadi ya mutu fa qala allahumma la taj'al li makhluqin alayya minna sai ya daga hannu yace ya allah kakka sanya wani daga cikin cikin halittunka ya rika mun gori wato idan ya nemi taimakon wani ya bashi aran dokinsa ko ya goya shi akan dokinsa wata rana zai iya goranta masa da muna tafiya kai ba matsala ce ta sami ka ba dan ni na taimaka maka ba yanzu shine kuma yanzu zaka rika yi min kaza da kaza da kaza ce to Allah kakkasa wani ya rika min irin wannan gorin sai ya daga hannu ya wannan addu'a fa ahya lahu fa ahyahu lahu sai Allah ta ya raya masa wannan doki falamma wasala ila baitihi yayin da ya hau dokin aka karasa gida qala ya bunai sai ya ce wa dansa khudh sarjal bait faras dauke dauke siddin wannan doki cire masa siddinsa fa innahu ariya wannan doki ba namu bane na aro ne fa akhadha sirjahu sai ya dauke ya dauke sirdin fa matal faras sai doki ya fadi mutu wannan ibn al-jawzi ibn al-mubarak a cikin kitabuz zuhud ya kawo wannan kissar ibn al-mubarak ya kata a cikin kitabuz zuhud sai dai abin sifatu safwa shi ma ibn al-jawzi ya kata sai dai su abin da suka faɗa sun ce wato bacewa ta yi Allah ta'ala ya da masa da ita sannan yake cewa waja'a marratan bil ahwaz wata rana a al ahwaz wani guri ne wanda yanzu yana kudancin kudancin Iran fada Allah azza wa jalla wastat'amahu sai roki Allah ya bashi abinci ya nemi Allah ta'ala ya bashi abinci ya ciyar da shi abinci fa waqa'at khalfahu dawkhalat ratbin dawkhalat ratbin abin afwan dawkhalat ratbin sai kwandan dabino rutab dabino wanda yake ninanne sai sai kawai ya ji ya fado a bayansa fi saubin haririn a cikin wani kyalle na alharir fa'akala ya zuya ya ci dabino fa'akala tamra ya ci dabino wa baƙiyar saubu inda zaujati yi zamanin wannan kyalle kuma ya ci gaba da zama a wajen matarsa har zuwa wani lokaci to wannan isa ita ma isa ce wata ke ta tabbata yana daga cikin karamominsa wanda ibn abin nan zahabi yana cewa karama ce sabita Humaid ibn Hilal shi ya ruwaito ta Humaid ibn Hilal shi ya ruwaito wannan wannan kissa wanda tana cikin Hilyatul Awliya na Abi Nu'aym shi Humaid ibn Hilal yana ya ruwaito ta daga Sila shi Sila ibn Ashyam yana cewa wata rana mun fita wata alƙarya wa ana ala dabbati fi zamani fiyudul ma' a lokacin ana wani ruwa ma mako mai ambaliya muka fita ina kan dabbata fa ana asiru ala musannatin ina tafiya akan akan dam akan ginin dam fasirtu yawman la ajidu ma akulu nayi tafiyar yini guda ba tare da na samu abin da zan ci ba falaqiyani iljun yahmilu ala atiqihi shay'an sai na hadu da wani arne shine ilj sai na hadu da wani arne yana dauke da wani abu a kansa ya dauko wani kaya ko abinci a kansa faƙulhu da'ahu fa'iza huwa khub sai na ce aje wannan kayan aje ƙasa in gani da ya aje sai na ga gurasa ce faƙultu a tsayin ne sai na ce to ka ba da abin da zan ci a ciki faƙala in shi ita walakin fi shahmu khinzir in ka ga dama ka ce amma fa akwai kitsan alade a ciki mun gasa ta ne da kitsan alade in za ka ci ka ci to in kai ne sai ka ce illa ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه yoko alhanzir din ne ba na ci ba sai sai kawai kace kai babbar maganar kitse yanzu yunwa ce ko in ci ko in mutu sai la yace fataraktu sai na kyale shi nace ta dauki kayan ka tafi sun malaqaitu akhar sai na hadu da wani shi ma fa qultu at'imni nace ba na abincin da yake hannunka in ci qala huwa zadi li ayyam sai ya ce kaga wannan abin da ka gani a tare da ni abin nan ɗina ne guziri na ne na kwanaki a lissafe ki kullum akwai abin da zan ci har in je garin da zan je sauraka akwai na yanzu akwai nan an jima sauraka in har na baka fa in na kastahu a ja'ata ne in har na baka ka ci to zai ragu kuma za ka jefa da cikin yunwa fataraktu ya ce sai na kyale shi na ce a to je ka kan ja maka bala'i ya ce fawallahi inni la asir ya ce na rantsi da Allah ina cikin tafiya id sami'tu khalfi wajbatan ka wajbati at-tayr sai naji wani ƙara a bayana kamar ƙaran tsuntsu kamar tsuntsu ya fada haka faltafattu sai na juya ina juyawa fa idza huwa shay'un malfufun fi fi sibbin abyad sai kawai naga wani abu an nade shi a cikin wani kyalle fari fa nazaltu ilai sai naji na duba fa idza فإذا دخلة من رطب دخلة من رطب في في زمان ليس في الأرض رطبة sai kawai naga wani kwando ne a ciki da dabino wato nunanne a lokacin kuma ba lokacin da samun dabino ba ne fa akaltu minhu na ci na ƙoshi sun malafaftu ma ba ke sauran kuma na naɗe shi wa rakibtul faras na tafi na hau dokina na kama hanya wa hamaltu ma'i na wahunna na na ɗauki ƙwallon dabinan ma da daci na ɗauki ƙwallon na tafi da shi jarir ibn hazim yake cewa aufa ibn dilham ya bani labari yake cewa ya ga wannan kyallan tare da matarsa fihi mushaf wannan kyallan ya ganshi da qur'ani haka ta sa ta rufe alqur'ani da shi thumma fuqida ba'du bayan wani lokaci kuma aka neme shi aka rasa wato watakila bayan ta rasu kuma sai aka nemi kyallan aka rasa Allah ya batar da shi zahabi yake cewa fa hadhihi karamatun sabita wannan karama ce tabbatacciya ta fuskar isnadi karama ce da tabbata ta fuskar isnadi to shine anan ibnu taymiya yake ambata sannan ya kawo yake cewa waja al-asadu wa huwa yusalli fi ghaidatin bil yana salla a cikin itatuwa a cikin itatuwa bishiyoyi haka a cikin daji da daddare sai zaki ya zo masa falamma sallama yayin da ya sallama wato ya yi sallame sallar da yake yi zakin na kusa da shi yana gurnani ƙala lahu utlubur rizqa min ghairi hadha al-mawdi yace je ka nemi abincinka ba anan ba je ka wani guka nemi abincinka ba anan ba fa walla al-asad wa lahu za'ir zakin ya juya ya tafi yana yana gurnani yana kuka ita ma wannan kissar ibn al-mubarak ya kata a cikin kitabu zuhud ibn ma'i abin abu nu'aym ya kawo ta a cikin a cikin kitabu zuhud da sanadin sanadin ta yana da rauni yake cewa kharajna fi kazatin ila kabul asalin kisa yake cewa mun fita yaki ne zuwa kabul kabul an san kabul yanzu ita ce babban birnin kasar afghanistan abin afghanistan shi hammad ibn ja'far ibn zaid mahaifinsa Ja'far ibn Zayd shi yake bada labari yace mun fita yaki zuwa Kabul wa fil jaysh sila akwai sila ibn Ashyam a cikin wannan rundunar fa nazalu sai muka yi sassauka a wani masauki fa qultu sai shi Ja'far ibn Zayd sai yace la am la armuqanna amalahu ni kuma sai ni kam sai na sai na sa ido akan yadda wannan bawan Allah yake aikin sa fa salla sai naga yayi sallarsa sun mataja ya kwanta kamar mai bacci faltamasa ghaflatan nas sai da ya kula cewa duk mutane yanzu sun yi bacci ba su san me ake me ake ciki ba thumma wasaba sai ya firgigit ya tashi fa dakhala ghaidatan sai ya shiga cikin wata sarkakiya ta ta itatuwa a jeji shi kuma tunda yana cewa sai ya bi shi ya ga me yake yi yace fada fada khaltu ni ma sai na bi shi na shiga fatawadda sai alwala wa salla ya kama sallah thumma jaa al-asad hatta dana minhu sai can ga zaki ya zo ya matso kusa da shi shi wanda ya je kallon kwakwab ya ce fasa attu shajara ni ina ga haka sai na haye bishiya inda shi bai shirya ba ya ce shi sai ya haye bishiya afata rahul tafata ilai hatta sajad ya ce kana tsammanin ya waiwaye shi ko kowaiwayensa bai yi ba kawai ya yi sujjadarsa zaki tsaye a kansa ya yi sujjada kaga ka ya shirya in cinyewa ne a cinye shi cikin sauki faƙultu al'ada ya fitari suhu falashai ce al'ada ya fitari suhu yanzu nan zai cinye shi in ji shi wancan na kan itace ita to shi kenan ya kwanta yanzu nan zai danne shi ya murkushe ba abin da ya faru fajalasa ya tashi daga sujjada sun masallama ya yi tahiya ya sallama ya juyo ce ya saba ya kai daman daji utlubur rizqa bi makanin akhar je ka nemi abincinka a wani guri daban fa walla wa inna lahu za'ir yace sai ya juya yana wani kuka tasadda minhu aljabal kai kace dutse zai tsage saboda kukan da zakin yake yi falamma kana inda subhi yace yayin da safiya tayi jalasa sai ya tashi ya zauna fa hamidallahi bi mahamid lam asma' bi mithliha ya rika yaban Allah da ya masa kirari wanda ban taba jin irinsu ba sun maƙala Allahumma inni as'aluka an tujira ni minan nar awa misli yajtari'u an yas'alaka aljanna yace ya Allah ni dai ka tsare ni daga wuta ni yanzu kamata ina da ƙarfin halin da zan ce a bani aljanna wato na kai in shiga aljanna ni dai ni dai a kawar da ni kan shiga wuta in ma a baki ko ba aljanna aka aje ni to wannan shine sila ibnu ashyam abu abu sahba ana masa alkunya da abu sahba wani mutum ya ce masa ya ce ya abu sahba ra'aitu inni utitu shuhda wa anta shuhdataini naga an bani ni an bani amiyar zuma daya kai an baka amiyar zuma guda biyu a mafarki kenan wani mutum ya ce na yi mafarki kai an baka amiyar zuma biyu ne an bani daya sai sila ya ce da shi silat ibn ashiyam sai ya ce da shi tastashhid wa ana wabni zaka mutu a gurin yaki ni ma zan mutu dana ma zai mutu saboda ka kai kai ne mai amiya daya ni kuma biyun da ka gani ne dana ne to a wani yaki da suka fita yaki da turkawa a sijistan anan sila lokacin da aka aka aka nemi a cinye musulmi da yaki sai sila ya ce wa ɗansa ya bunai irje ila ahlika ila ummika ce yaro kuma wajen uwarka kuma gida wannan yakin ya fi ƙarfinka sai ɗansa ya ce ya aba turidul khaira li nafsika wa ta'muruni bir rujo kai kana son alheri ga kanka ni kuma ka ce in koma gida wajen babata sai ce to haka ne shige gaba wuce gaba sai ya wuce gaba yayi yaki har aka kashe shi shi ma kuma ya zo ya abin nan ya zo ya ci gaba da yaƙi shi ma aka kashe shi anan to wannan shine sila ibnu ashyam shine wanda ibnu taymiya anan yake fadar wani abu daga cikin karamominsa da Allah ta'ala ya bashi shine yace wa kana sa'id ibn al-musayyab fi ayyam al-harra yasma'u al-adhana min qabr an-nabi sallallahu alaihi wa sallam fi as-salah سعيد بن المسيب سيد التابعين تابعين مشهوري wanda ya hada ilimin hadisi ya hada fiqh da zuhud da ibada da tsoron Allah jama'a bainal hadith wal fiqh wal zuhd wal ibadati wal wara kuma thiqa ne kathirul hadith yana da hadisai da dama kusa yana daga cikin waɗanda suka fi kowa ruwaito hadisan Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu saboda surukutaka da ke tsakaninsu da abu huraira yana auren yar gidan abu huraira da ka yada zumci abu huraira mahaifinsa al-musayyab ibn hazan hazan sahabi ne daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam to shine malai yake cewa sa'id ibn musayyib ya kasance fi ayyamil harra ayyamul harra shine lokacin da aka yi wa madina kawanya min jihatil harra al-harra shine abin da gabashin madina gabashin madina wajejen wajejen kuba din nan bangaren kuba inda ake cewa al-awali to nan ake cewa al-harra al-hara sharqiyya yanzu ce al-hara sharqiyya to nan ne al-harra saboda duwatsun da suke wannan gurin to ta wannan bangaren aka shigo aka yi wa madina kawanya a zamanin yazid ibn muawiya shekara ta 69 lokacin da wasu daga cikin mutanen madina suka ce ba za su yi mubaya'a ga yazid ibn muawiya ba to yazid ibn muawiya sai ya turo wanda zai tirsasa su ko da ko suna so ko ba sa so su yi masa mubaya'a ya turo da muslim ibn uqba al-murri to a lokacin ya shigo da karfi ya shige ta aka yi kashe-kashe aka yi abin nan abin nan kwace wa mutane kaya aka dai aka kakkashe manyan mutane a lokacin a wannan lokacin sahabbai da suke cikin madina din a lokacin sun yi kokarin su hana wannan bore din su abdullahi dan umar da sauransu sun nuna musu cewa tunda mutumin nan ya zama shugaba ku yi masa mubaya wanda shine tsarin musulunci in ku ce za ku yi fito na fito to za a zubar da jini don haka sun sun yarda da wannan suka amma da ƙarshe dai suka waɗanda suka jagoranci abin suka jagoranci abin aka zo aka yi kashe-kashe aka kashe jama'a da yawa aka yi kwana uku ana kisa da, kwashe dukiyar mutane da sauransu to a wani lokacin duk an ɓaɓe masu gudu duk sun gudu masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam babu kowa ba mai iya fitowa sallah sa'id ibn musayyib sai aka same shi a cikin a cikin masallaci a junudu sham waɗannan rindinar da aka turo su daga sham suka same shi a masallaci sai suke ganin kama wakaci ne tunda inda mai hankali ne ya kamata ya gudu sun gan shi zaune kawai in lokacin sallah ya yi ya je ya sallah to a daidai wannan lokacin babu wanda zai fito ba maganar ladan ba maganar liman duk an gudu wasu sun shiga duwatsu kogo sun ɓoye wasu far madina ma gaba ɗaya wasu sun kulle gidansu ba sa fita ko ina to shi yana masallaci shi ne shekara arba'in yana zuwa masallaci bai taɓa rasa takbiratul ihram ba bai taɓa rasa kabbara harama ba saboda ka in lokacin sallah yayi kawai sai rika jin wani kiran sallah yana tasowa daga daga inda kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ji kiran sallah to lokaci yayi sai tashi sai sai sai kabbara iqama ya sallarsa shine liman shine ladan shine shine mamu shi kadai ce wa kana sa'id ibn al-musayyib fi ayyam al-harra yasma'u al-adhana min qabr an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi awqati as-salah wannan kissa tana cikin at-tabaqat tabaqat al-kubra na na ibn sa'ad ce sa'id ibn musayyib ya kasance fi ayyamil harra a lokacin yakin harra yasma'u al-adhana min qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam yana jin kiran sallah daga kabarin annabi sallallahu alaihi wa sallama fi awqatis salah a lokutan sallah wa kana al-masjid qad khala alhalin a lokacin babu kowa a masallaci falam yabqa fihi ghayruhu ba wanda ya saura sai shi kadai shi kadai ya saura a gurin sauraka a lokacin sai rika jin sautin kiran sallah daga nan sannan wa rajulun minan nakha kana lahu himar da wani mutum daga kabilar annakha kabilar nakha kabila ce daga cikin kabilun larabawa ya kasance yana da wani jaki famata fi tariqi sai wannan jaki ya mutu a hanya wato ya fita yaki fi sabilillah sai jakinsa da yake da tare da shi sai ya mutu a hanya faƙala ashabuhu sai abokan tafiyarsa suka ce halumma na tawazza umata aka ku taho mu rarraba kayansa wato kayan da suke yake ɗauke da su na guzurinsa da ya ɗora akan jakinsa yanzu ga jakin ya mutu to ku zo mu rarraba kayan wannan ya ɗaukan masa wannan wannan ya ɗaukan masa wannan faƙala lahum sai ya ce da su amhilu ne hunai hatta ku ɗan jira ni kaɗan kar ku yi gaggawa ثم توضأ فأحسن الوضوء يا الولاء كوتة الولسة وصلى ركعتين يسلى ركع أبيو ودع الله تعالى يرك الله تعالى فأحيا له حماره سألا تاير مسل جاكنسا فحمل عليه متاعه يدعو كاينسا يتقبل التفيسا وأن كسر تنانا أتكل التافي من عاش بعد الموت ابن أبي الدنيا أبو بكر ابن أبي الدنيا يا كاوت أتكل التافي من عاش بعد الموت wanda ya rayu bayan ya mutu ibnu kathir shi ma ya kawo ta cikin al-bidaya wa nihaya ta hanyar ibnu abid dunya a cikin kissar yana cewa mutumin yayi alwala yayi sallah sannan sai yake cewa Allahumma inni ji'tuka min dathina mujahidan fi sabilik wabtigha'a mardatika وإني أشهد أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور لا تجعل لأحد علي منه فإني أطلب إليك أن تبعث لي حماري ثم قام إلى الحمار فقام الحمار ينفض أذنيه فأسرجه وألجمه قال الشعبي فأنا رأيت الحمار بيئة في الكناسة يعني الكوفة يكي تشوى mutumin da ya tashi sunan mutumin nubata ibnu yazid kamar yadda ya zo a wata ruwaya cikin littafin shi ibnu abid duniya nubata to ibnu yazid sunan mutumin kenan yake cewa ya alwala yayi sallah sannan yace ya ubangiji inni ji'tu min dasina sunan gari ne dasina ko yace nazo daga dasina mujahidan fi sabilika na fito daga wannan gari ina mai jihadi zuwa abin ina mai jihadi fi sabilika don ɗaukaka kalmarka wabtiga a marzatika da neman yardarka wa inni ushidu annaka tuhyi wa tuhyi al-mauta wa tab'athu man fil qubur kuma ni na shaida na yadda cewa kana raya matattu kuma kakan tashi waɗanda suka suke cikin kaburbura nayi imani da wannan cewa sifarka ce kai mai raya matattu ne waɗanda suka mutu aka binne su kana iya tashi tashin su la taj'al li ahadin alayya minna kakkasa wani yazan mai gori a kaina fa inni atlubu ilayka an tab'atha li himari ina roƙonka ka tayar min da jakina sun maƙama ilal himari sannan sai ya tashi zuwa jakinsa faƙama alhimaru yan fuzo iznaihi sai jaki ya tashi yana ta kakkaɓe kunnuwansa fa asrajahu wa aljamahu ya sa masa sirdinsa ya sa masa linzaminsa sha'abi amir ibn shurahil sha'abi yake cewa na ga wannan dokin ana sayar da shi wato mai shi ya gama amfani da shi ko ya rasu ya bashi an kai shi kasuwa a kufa za a sayar da shi ce ni na gani to ban sani ba za ka iya sayan wannan dokin wanda ya mutu ya dawo to kaga shi ma wannan karama ce sai ya ce walamma mata uwaisul karni ko alkarani afwan uwaisul karani yayin da uwaisul karani ya rasu wa wajadu fi thiyabihi akfanan sai suka samu likafani a cikin tufafinsa lam takun ma'ahu min qabl likafanin da da basu san da shi ba ba shi basu san da shi tare da shi ba wa wajadahu lahu qabran mahfuran fi lahdin fi sakhra suka same shi da kabar an kina masa kabarin sa a jikin wata an yi masa lahadu a jikin wani dutse fadafanuhu fihi suka binne shi a ciki wa kaffanuhu fi tilkal aswabi suka kuma sa masa wannan tufafi suka yi masa likafani da shi wannan kissarsa tana cikin alhiliya ta abu nu'aib ya, ya kawo ta a waisul karni ɗaya ne waisul karni ɗaya ne daga cikin manyan tabi'ai kuma daga cikin falalarsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ishara zuwa bayyanarsa kuna hadisi a cikin sayo muslim muslim ya ruwaito shi ta hanyoyi daban-daban daga ciki akwai hanyar zurara ibn aufa daga usair ibn jabir yake cewa umar ibn al-khattab radiyallahu anhu ya kasance idza atahu alai idza ata alaihi amdadu ahli al-yaman sa'alahum afikum uwais ibn amir yace umar ya kasance yayin da mutane suka zo masa daga sham a daga yaman yana tambayar su a cikin ku akwai uwais ibn amir saboda maganar da ya ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam dangane da wannan bawan Allah uwais ibn amir al-qarani al-yamani wanda insha Allah kissarsa tana da dan tsawo za mu bari shi karatu na gaba insha Allah mu faɗaɗa ta abinda muka yi daidai Allah ta'ala ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu